الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce faktalafal ahzabu min bainihim an gama magana akan haihuwar annabi Isa da yanda ta zo da kasancewarsa ba Allah bane ba haihuwarsa aka yi annabi ne na Allah wanda har Allah ya bashi iko ya magana yana cikin zanin goyo to faktalafal ahzabu sai kungiyoyi na jama'u jama'u suka yi sabani akan annabi Isa suka yi sabani min bainihim min din ta iya zama ibtida'iyya ce ya zama cewa a tsakanin su isra'ila su bani su nasara a cikin su ne duk ƙungiyoyin gaba ɗaya suke wanda aka yi saɓanin an samu sun kasu kusan kashi hudu akwai waɗanda suka tafi kan cewa annabi isa abdullahi wa rasuluhu bawan allah ne manzan allah ne kamar waɗanda suke hawariyawa kenan waɗanda tun asali da annabi musa ya ce annabi isa ya ce man ansariya ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah waɗannan sun tafi akan cewa annabi isa abdullahi wa rasuluhu wannan kenan akwai kashi na biyu banu isra'ila ko kuwa masihiyin wanda suke nasuriyin mutanen nasura su kuma wannan ɓangaren ƙungiyar su kuma suka ce annabi isa ibnullahi shi ɗan allah ne kaji wannan kashin sai kuma yaƙubiya masihiyya yaqubiya su kuma suka tafi kan annabi isa hu huwallahu shi shine allah amma aka ce ake ba haihuwarsa aka yi a ai hululi ne daga bayan allah ya zo ya shiga jikinsa sai kuma waɗanda suke malkaniya su kuma kashi na uku ko na hudu kenan su kuma suka ce a salisu salasa su ne masu salisu salasa catholic kenan su ne kiristoci catholic catholic su ne masu wannan akida cewa a Allah ɗayan uku shi Allah annabi Isa annabi Isa Allah Allah Allah mahaifiyarsa Allah ko kuma ruhul qudus Allah waɗannan su ne na uku to fakhtalafa al-ahzabu min bainihim sai waɗannan ƙungiyoyi suka yi saɓani akan annabi Isa waye shi min bainihim a tsakaninsu sai Allah ce fawailun lilladina kafaru min mashhad yawmin azim fawailun azaba ta tabbata lillazina kafaru saboda qur'ani ya hango masu cewa abdullahi wa rasuluhu wa rasulihi da da ba dan haka ba sai a ce fawailun lahum kawai azaba ta tabbata gare shi da tu duka waɗannan ba su dace ba a ai ɗaya ya dace wanda suka ce annabi isa bawan Allah din manzon Allah ne ai ya dace to fawailun lillazina kafaru wanda su ne jama'un guda uku kenan da wanda suka ce annabi isa dan Allah ne da wanda suka ce annabi isa Allah ne da wanda suka ce annabi isa ɗayan ukun Allah ne dukkaninsu waɗannan kafirai ne sun kafirta ba haka annabi isa yake ba annabi isa bawan Allah ne annabin Allah ne to azaba ta tabbata min mashhadi yawmin azim daga halarta wata rana ita ce ranar alkiyama Allah ma da kansa yana ce mata azim shi ku gashi azimun ne lalle ya kamata ranar alkiyama a ga azama ta kuwa
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر waɗannan guda biyu kalmomin guda biyu lafazinsu umarni ne amma ma'anarsu ma'anar mari ce shi sa ake ɗaukar su a ta'ajjubi kenan idan mai magana ya ce asmi to in ba Allah ba ne mai maganar to shi yana mamaki kenan abin da zai faɗa cewa kamar abin da zai faɗa ya bashi mamaki in ya ce abasir abin da ya gani ya bashi mamaki a ganin amma in bai magana ba Allah bane dan Allah ba abin da yake bashi mamaki ba abin da bai sani ba abin da ake kira ban mamaki wani abin da ya maka bazata baka san haka yake ba sai ka gan shi haka to Allah ku ai ba haka bane ba to shi yasa sai ake ɗaukar wannan kalmar a matsayin ta'ajjubi kai ya kai mai saurare ko mai- mai mai- mai- mai- mai- mai- mai sauraron wannan maganar asmi' bihim mamakin yaɗan da waɗannan mutanen ranar lahira yau ma ya tunana in ji Allah ran da za su zo mana mamaki da irin kaifin jinsu mamaki da irin kaifin ganinsu a nan Allah ya ce annabi faɗa musu sun ce ba mu ji ba ba mu yadda mun ji ko mun ji ba mu yadda ba ko ko ba za mu ji ba ma ko ba mu jin ba ma Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam su- wani abu daban wanda zai yi dan su yadda annabin yayi sun gani yo ya kai a ce wata na sama ya sako ƙasa in ita rabati sa'at in shaqal qamar ya tsage din annabi kuma shi yasa aka tsaga shi to ya kai haka amma da haka suka ce sihirun mustaqim kaga ai sun gani sun ki gani sun ji sun ki ji sai Allah yake cewa ya annabin Allah rabu da su asmi' bihim mamakin ka da irin rana yau ma ya na ranar da za su zo mana irin jin su daga san ji za su ceto a ranar alkiyama wa absir duk abin da suka gani za su yi haka yake mun yi imani a ina ba haka suke cewa ba rabbil ju'ul Allah a dawo da mu la'alli amalu salihan kafiri ke cewa watakila in an dawo zan aika aiki na gari anan nayi rabbana sirif anna al'azaba inna mu'minuna Allah azaban nan ga kamun ganta iri-iri a juyar da ita wallahi mun yi imani inna mu'minuna ha Allah suke sa tauhidi to- to kaga ai mamakin irin ganin su ranar alkiyama amma a nan sun ƙi gani kuma an gaya musu sun ƙi ji shine Allah yake cewa annabi rabu da su yau ma ya tuna na ranar da za su zo gaban mu to asmi wa absir bihim mamakin irin ji da za su yi sun kasa kunne abinda duk aka faɗa jira suke sai sun yarda to kuma a ranar ba yarda sai sai yarda ka baro ta a baya ai haka yake ai duk wanda ya ga abu sannan ya ce na yarda to a wannan abu shi ba imani ba ne yaƙini ne sannan Ba- ba za a ga Allah ba ai Allah da ba a gaishe ba anan kace ka yarda shine imani amma aka je can kawa- kowa ya ga Allah sai ya yarda ya za a yi lakin zalimuna al-yawma Allah ya ce kaga azzalimai a wan- a yau a ranar duniya fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne saboda sun kurmice da gangan sun ƙi jin gaskiya sun makance da gangan sun ƙi ganin gaskiya rasulullah ta nuna musu suka ƙi suka ƙi ji to mamakin ran da za su zo gaban mu ka ga irin jin su ya rasulullahi ka ga irin kaifin ganin su a rannan to mu anan alhamdulillah mun ji mun bi Mm. Mm. to وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون wa anzirhum khawwifu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ka tsoratar da ahli makkata ba ma ahli makkata ba kowa da kowa ya tsorata da wannan abin da za a faɗa Allah ya ce ba komai nake tsoratar da nake cewa ka tsoratar da su ba shine yawmal hasarati ranan nadama ranar da kafiri da bai imani ba zai nadama shine tun anan duniya kuwa tun anan duniya yayin da aka walai aka cire hijabi to dan adam zai ga kansa shi waye kuma ya ga inda yake dosa ina ne to a ranar ranar nadama ce ranar zai tuna duk abin da ake gaya masa na yi imani da ya ƙi ranar zai tuna shi kuma yawmal hasarati ranar asara ce ranar nadama ce kuma ga muminin ma da ya aikata kyakkyawa a wannan ranar lokacin da ya zo mutuwa ranar nadamarsa ce dan zai yi nadamar ina ma ya ƙara akan abin da ya yi shi ma nadama ce ina ma da ka zauna hira kawai ka mai da dandalin hira a zauna a kwashi awoyi ba abin da ake ba zikiri ba salati ba sallah sai hira to rannan sai an hasko ma dukkan hango walai ka ga wannan kai nadamar ima na ma wannan zaman zikiri kake ko salati kake ko kuma sallah kake ko kuma wata- wani aikin lada kake yi duk ya tafi a banza kai shekarar 60 70 in an tattaro lokacin da ka bauta wa Allah kai munajati da Allah dan lokacin kaɗan ne sauran duka ya tafi haba an mansura ba za a yi nadama ba ko mumin ne zai nadama wannan ayyuka Allah ya ce iz qudiyal amru wannan fa nadama za ta zama iz qudiyal amru lokacin da aka gama komai qudiyal amru kenan an gama komai dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta qudiyal amru kenan ba wata magana an gama ita mutuwar ma an yanka ta eh ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa idan dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta sai a zo da mutuwa a surar rago a daga ta tsakanin aljanna da wuta a ce yan aljanna su daga su gani sai kun gane wannan mun gane ta mai mutuwa ce ai kowa ya ganta dama yan wuta su dago kun gane wannan sai mutuwa ce to za a yanka ta yanzu sai a yanka ta ta mutu sai a ce to ku yan wuta khuludun bila mautin dawama ta same ku ba mutuwa kun ga ta mutu ma ita mutuwa kuma yan aljanna khuludun bila mautin ku dawama ba mutuwa shikenan an gama ku kaga yan aljanna sai rannan ai sai fati ai sai murna mana shikenan sun san an kashe mai kashe su yan wuta kuma bara nan sai ruri Allah ya kiyashe mu shikenan amma fa ba mala'ika mutuwa za a yanka ba ya kamata a gane aka ce an yanka mutuwa kowa sai ya dauka to ai shi mala'ika mutuwa shine mutuwa a'a mutuwa daban mala'ika mutuwa daban baka ji kai ma iraba kai ba sai ka ce mala'ikan a to kaga ba shine mutuwa ba shi dai mala'ikan ta ne mala'ikan da yake dauke da ita ne ko ki tare da ita shi yasa ma wasu suke wannan hadisin suke kamar ganin cewa to ya ya aka to ita mutuwa jiki ce da za a ya ibn qayyim ya ba da amsa na wannan cewa ai tunda dai annabi ne ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yake wannan wannan hadisin daka ita mutuwa ko ba jiki bace za a mai da ita jiki a sannan kamar yadda ake cewa ayyuka na gari da kake ba jiki bane amma ranar alkiyama za a mai da su jiki to dan a auna su ko to haka da haka ita ma mutuwa za a mai ita ciki amma shi mala'ika mutuwa yana da shi ma ba zai mutu ba wai ba zai mutu ba amma shi dai nan nan mutuwa za a yanka domin ibn al-juzi ya kawo hadisi ko da yake da ifi ne shi kuma yanda tsarin yanda mala'iku za su mutu lokacin da israfilu idan ya busa sai ya zama duk wanda yake ban ƙasa wannan busar ta kashe shi sai ta tafi har sama a kashe na sama sai a karɓo ran na saman mala'ikun sama ta bakwai sai su fara tafiya sai a tafi wajen mala'ikun da suke ɗauki al'arshi a ɗauke su su mutu a je karabiyun su mutu su kaza su mutu nau'o'in na mala'iku kala kala duka su mutu sai ya rage sauran mala'ika hudu da jibrilu da mika'ilu da asrafilu da azra'ilu sai Allah ya ce ya malakal mauti ya ce na'am ya ce waye rage ya ce sai bawanka jibrilu ya lissafa su da mika'ilu da isra'il sai kuma ɗan raunan bawan nan naka malakul mauti ya san ɗauki ya ta taho shi ma sai ya ce a je a ɗauko ran jibrilu mala'ika mutuwa ya je ya samu jibrilu yana sallah ya ce miskin baka san lokacinka yayi ba kama shi ya matsa shi ya mutu ya ɗauke ransa ya dawo Allah ya ce mala'ikan mutuwa ya ce na mace saurawa ya ce saura israfilu da mika'ilu da kuma ɗan bawan kaderar rauna ya ce aje a ɗauko ran israfilu shi mai busa ɗahon aje a ɗauko shi a tafi wurinsa aje a ɗauko shi an ce girmansa ya kai wani irin girma a ɗauko shi idan aka ɗauki ransa ya faɗi a ce da da sauran mutanen duniya wannan faɗuwa ta zai ta girgiza su ya tafi a tambaye shi mala'ika mutuwa e saurawa ice daga mala'ika mika'ilu sai kuma dai wannan bawon naka da raunar ƙasƙantacce ice a ɗauko mika'ilu a tafi wajen mika'ilu shi ma a ɗauko ransa Allah ya ce saurawa yace ya ubangiji wa Allah kirari yace saura bawan naka rauna kaskantacce yayye yace ya mala'ika mutuwa na riga na yi na riga na shaidar wa kaina kowa sai ya mutu banda ni ka tafi tsakanin aljanna da wuta ka je ka mutu ya tafi ya je Allah shi ya san yadda zai ɗauki ransa ya mutu a ce ya wata ƙara duk duniya da za ana jin wannan ƙarar da za a ji da da sauran wani da sai ya mutu da wannan ƙarar saboda shi ma zafin mutuwa in ya ɗauka sai Allah ya kira da ya ce saurawa limanil mulkul yau a samu wanda zai ce ma naka ne babu sai shi da kansa zai ce lillahi alwahidul qahhar shikenan kamar ya tafi to iz qudiyal amr wannan hadisin ibn al-juzi ya fitar da shi cikin wani littafin sa busanul wa'izina amma yana da rauni hadisin abin da yasa a kawai dan ba na halal bane ba na haram bane ana iya wa'azi da wannan in ji wasu malamai to
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون inna nahanu haƙiƙa mu in ji Allah na risul arda mu za mu gaje ƙasa wa man alaiha da wanda yake ban ƙasa ɗin to ai duk wanda yake baya idan wani ya mutu ai sai wani ya gaji wani shi wanda yake nan ba sai ya gaji wanda baya nan ba shi ma wannan in ya mutu wanda baya nan na baya yake nan wanda ya basa ba sai ya gaje shi ba to wani ya mutu wani ya gaji wani wani ya mutu wani ya gaji wani wani ya mutu ba mai gado sai wa inna nahnu narsul arda kenan kowa wanda zai gado baya nan sai kuma mu to mun gaje ƙasa kenan gaba daya wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun haka idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin lokacin da aka gama komai al'amari aka kammala shi na- mai azaba yana cikin azaba mai jin daɗi yana cikin jin daɗi wa hum fi ghaflatin ka gaya musu wannan ranar ya rasulullahi alhalin gashi mutane suna cikin gaflatin rafkana daga wannan ranar gashi yanzu ana gaya mana kuma haka za a yi amma muna rafkane kamar ba hakan za a yi ba kuma hakan za a yi domin wanda ya yarda haka za a yi sulukinsa da tafiyarsa zuwa ga Allah sai ta zama ba haka ba to in ko ya zama kuma baka yi irin sulukin na wanda zai zai ga hakan bane ai kaga kana cikin gafala din kenan Allah kiyashe mu da wannan gafala ita kuma wannan gafala din wato rafkanar hawa hawa hawa hawa ce wanda yake eh, kurcu na musulmi wanda dai shi ya yi shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana yin abubuwansa na ibada da aka kallafa masa yanda ya same su kuma yana yin barnarsa duk yanda ya same ta ai dai bai zama kafiri ba ai wannan yana cikin gafala to kaje wannan gafalalle na ƙarshe kenan a cikin wannan gafalalle ke na ƙarshe shine kafiri ai dama wanda ba bai yarda da Allah ba ya gafala daga addini to mai bin sa shine wannan wanda yake gaba da wannan shine wanda yayi imani da Allah kuma yana kan bin dokokin Allah daidai gwargwado sosai sai abin da ya iya kubuce masa to wannan ma akwai gafalarsa wanda kuma yake gaba da wannan shi ma shi ma yana nan wanda ya yi imani da Allah kuma shi a in ka auna gafalarsa da rashin gafalarsa kamar babu gafalan ma amma shi ma akwai tasa gafala har a zo a zo a zo domin akwai gafalatu salihina salihan bayan Allah ne gafalarsu akwai ta akwai gafalatul auliya'i waliyan Allah ne amma akwai gafala irin tasu su ba magana sako da wasu tsaya su kalli wani ba wannan suke ba a cikin bin Allah da kallon Allah da tafiya zuwa ga Allah sun dan takaita wasu suna gaban su abin da ya kamata su ya ya kamata ya fi haka ba sa gane sun gafala sai sanda suka taka matsayi gaba da inda suke sai su gane da can a gafala suke kenan da sun nemi wannan matsayin to zaka gafala kowa da irin tasa Mm. to baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake ce innahu la yuganu fi qalbi fa astaghfirullaha akthara min 70 marra ana wani rufi a zuciyata sai in ne- in dinga istighfari sama da 70 wani irin rufi ne wannan ai shi a inda aka yi rufin dama ba ma wanda yake kusa da wannan wurin a irin tafi koyaya ya tsaya wani abu daban ko me yake yi a cikin Allah yake yin sa amma yana wani abun kuma daban bayan wannan to duk yayin da ya samu yankewa ko kuma tsayawa yin wata ibadar akan wata ibadar da ita wannan ita ya fi so ko ita ta fi tafiya to sai a ɗauki wannan ribi ne Allahu a'lamu dai gairu din irin wannan na annabin eh to ala ayi halin dai a gane gafala hawa hawa ce kala kala ce duk inda ka kai to akwai irin gafalar da take gaban ka wanda ka yi ta sai ka faɗa ka kanta to inna nahnu narisul arda Allah ya ce hakika mu mu ne za mu gaje ƙasa wa man alaiha da wanda yake ban ƙasan gaba ɗaya ƙasar an girgije ta ginin babu dukiyar babu wanda zai mallaki dukiyar babu sai dai wanda ya mallaki waɗanda suka mallaka da shine Allah wa man alaiha wa ilaina yurja'una to idan duk mutane sun tafi sun tafi wajen wa Allah ya ce wajen mu za su dawo kuma dama daga nan suke to واذكر في الكتاب إبراهيم mm.
إنه كان صديقا نبيا wadhkur ya annabin Allah ka arbaci annabi Ibrahim fil kitabi cikin wannan littafi naka alqur'ani innahu haqiqa annabi Ibrahim ya tabbata ya kasance siddiqa mai yawan gaskiya ne ba mai gaskiya ba siddiqan mubalaga ce siga ce ta mubalaga wurin gaskiya sai wanda ya kai matuƙa wurin gaskiya sannan yake zama siddiqi to matuƙa wurin gaskiya a wurin wa dan ka zama mai gaskiya a wurin mutane duk yanda kake to ka zama gasgatacce mai gaskiya a wurin Allah shine shine siddiƙanci ba a wurin jama'a ba ko a wurin gidanka ba a'a ka zama a wurin Allah siddiqu anan wasa shi da Allah yake yi siddiqu ne a wurin Allah wato ya kai matuƙa wurin gaskiya sai wanda ya taka wannan matsayin ake kira da wannan in bai kai ba sai ya zama sadiku ko saduku domin akwai bambanci akwai bambanci tsakanin siduku da sadiku da saduku da siddiku kowanne da bambanci siduku gaskiya kenan kawai me gaskiya shine fadar abu a same shi kamar yadda ka fada filwaki in ya fito in ka ce ja ne in an je a same shi ja in ka ce baki ne an je a same shi baki gaskiya kenan to waye sadiku shi kuma wanda aikinsa da bakinsa ɗaya ne in ya faɗi abu a aikinsa ma haka za ka gan shi wannan sadiku kenan saduku fa shi kuma shi ne wanda da aikin nasa da bakin nasa haka za ka same shi in in ya faɗi magana kuma haka yake a dawwame ba saɓawa yau haka yake gobe haka yake jibi haka yake gata haka ke saduku kenan to shi ko sadiku ka iya samun sa ya canza yau din eh haka yake amma gobe bai zama haka ba to ya zama sadiku ba saduku ba wanda ya dawwama a haka dan saduku fa'uli ne siga ce ta mubalaga shi ma a cikin aikin haka kullun shi saduku haka yake to siddiqu fa shi kuma shine wanda bayan da bakin nasa da aikinsa sun zama daidai bayan a dawwama haka yake to a cikin siddiƙanci a cikin gasgatar tasa akwai wata kamala ta imani wanda take ba a magana kawai take ba a tsakanin ruhinsa da wanda kuma yake ganin ruhinsa take shine siddiq wannan shine ibrahim kenan ibrahim kuma an ci akwai waɗanda suke sun hau kan siddiqancin bayan shi a cikin al'umma annabi muhammadu abubakar yana ciki siddiqu abubakar haka ake ce masa ba haka nan maryam tana ciki wa ummuhu siddiqatu tana ciki fatima tana ciki siddiqa ce waɗannan su ne maratibu ne martabobi ne akwai sadiku akwai saduku akwai siddiku a cikin a cikin wanne kake mutane ma kokari ake mutum ya zama sadiku din to ai sadiku ma yanzu ya take a wurin mutane ai sai dai sai dai sai dai kawai hamdala alhamdulillah kawai ma lokaci yayi wanda zai zama cewa wato abu yana da wahala ka samu mutum wato a tsaye yake ko za a mutu kan wannan abin da ya faɗa haka zai zama ba zai kauce ba ai kaga sadiku kenan amma iriki a kasuwa gaskiya ta kauce a mu'amala gaskiya ta kauce maslaha ta shigo cewa in an yi gaskiya to da maslaha cikin gaskiya in a cikin wannan ta yake to za a bar gaskiyar a yi abin da ba gaskiyar ba to bare kuma a ce abin da to rashin gaskiya yana so ya faɗo kuma cikin malamai ma kasuwa dama ruwan dare a mu'amala ma haka to a cikin ma ilimi din ana nema a shigo da wannan wannan ma yana nema ya shigo domin idan maslaha ta shigo a cikin lamari lamari ya ɓaci Mm. to
إذ قال لأبيه
siddiƙan annabi ibrahim siddiƙi ne shi kuma annabi ne shi kaji ba akan samu siddiƙi ba annabi ba amma duk annabi kuma siddiqi ne mana amma ba duk siddiqi bane annabi tun daga abubakar ba annabi bane fatima ba annabiya bace ba maryam ba annabiya bace amma siddiqai ne kuma waɗannan su ne da ire-irensu irin wanda ba mu san suwaye ba ma don suna nan a cikin al'umma masu irin wannan martabar shine Allah yake cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ba mai bin bayan annabawa sai siddiqina Allahumma ij'alna minhum to إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا abinda zaka ambata ya rasulullahi na labarin kakanka annabi ibrahim iz qala li abihi lokacin da ya ce wa babansa ya abati ya kai babana yace bitta'i iwadin an ya ya abati iwadin an ya il ya il idafa ya abi ne asali ya abi yar wannan ta idafa sai aka dauke ta sai aka maida ita ta ina take a cikin ya abati ai babu ita to wannan tar yan nan ce aka canja shi yasa mai tafsiri yace la yujma'u bainahuma ba a hada su ba za a ce kuma ya abati ba ka sake dawo da yar to ba ita ce aka dauke ba da aka mai ita ta kuma sai ka sake dawo da ita kuma ga musanyanta a wurin ai kaga baka baka daidai ba to ba a hadawa iwadi da wanda aka iwala daga wurinsa yace ya babana to anan fa malamai sun yi duba kowa gwargwadon hasalin yanda ya kalli abu akan ba- mahaifin annabi ibrahim shin mahaifin annabi ibrahim wanda ake ta magana a cikin alkur'ani wanda allah yake cewa to annabi ibrahim ya baba ya baba shine wannan koko wannan kanin mahaifin annabi ibrahim ne to akwai maganganu guda uku matafiya ta malamai guda uku wasu suka ce a'a wannan ba mahaifin annabi ibrahim ba ne na asali ƙanin mahaifinsa ne me yasa sai suka kawo hujjoji guda uku suka ce na ɗaya akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ni na fito daga tsatso tsatsarka zaɓaɓɓe zuwa zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe zuwa zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe zuwa zaɓaɓɓe don haka idan to aka ce to kaga har zuwa annabi ibrahim kenan tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam dahiri ne hakan yake kuma to in haka ne to shi azara idan kafiri ne gashi yanda aka same shi to kaga kenan wannan magana an ci karo da wannan hadisin kenan wasu sai suka ga wannan kara sai suka ce to wannan ɗaya daga ciki ciki ciki magana da ake ganin ba mahaifin nasa bane ba tsantsa to in ba mahaifinsa bane sai aka ce to me yasa aka kira shi da kuma ya babana aka ce eh a alkur'ani akwai abubuwa guda biyu waɗanda ɗaya a al'adance a larabce yadda tsarin magana yake ko ba a larabce ba ma ko a hausance za a gane cewa ba mahaifin annabi ibrahim ba ne ta yaya cewa idan mahaifin mutum ne sai a ce babanka kawai a shiru amma in aka ce babanka wane to ba shi ne mahaifinka ba kenan ƙanin uba ne idan babanka ne babanka kawai za a ce a shiru da an zo an ce babanka na kaza ko babanka da an yi irafa to lamari ya lalace an gane an tashi daga baba na gaske to nan kuma an ce an ce iz qala li abihi azara yayin da ya ce wa babansa babansa fa azara kenan an nuna ba babansa mahaifi ba babansa azara kenan wannan ya nuna cewa ba mahaifin nasa bane dan uwan mahaifinsa ne shi yasa aka yi wannan in aka ce to anan ai ba a ce azaran ba anan aka ce ai ai kaidar qur'ani ce ai duk inda aka yi kaidi da kuma inda aka yi idlaki sai a dauki mutlakin aje a daure shi wajen mai kaidin shi haka abin yake da mu wannan kenan hujja ta biyu ta uku wadda ta tafi waɗannan ƙarfi shine cewa ya zo a cikin ayoyi guda biyu na alkur'ani inda ake cewa aka sa wa kanin uba aka ce masa uba din kai tsaye kuma kowanne kowa ya san kanin uba ne annabi yaqub lokacin da ya zo rasuwa da ya tara 'ya'yansa sai ya ce musu mata abuduna min ba'adi idan na mutuwa za ku bautawa ƙalu sai suka ce na abudu ilahaka ubangijinka za mu bautawa shine Allah wa ilaha aba'ika za mu bautawa ubangijin mahaifanka shi annabi yaqubu kenan ba mahaifansa an ji mahaifansa sai aka ce ibrahima wa wa isma'ila wa ishaqa mahaifanka da Ibrahim to kakansa ne wannan kaga amma an kira shi mahaifi to an jira ma kaka aka ce masa mahaifi to sai aka ce wa Isma'ila to annabi Isma'ila baban annabi Yaqubu ne annabi Ishaqa ne baban annabi Yaqubu annabi Isma'ila dan uwan baban annabi Yaqubu ne da annabi Ishaqa da annabi Isma'ila mahaifinsu daya shi annabi Yaqubu dan annabi Ishaqa ne to in suka ce za su bauta wa babansa ishaqa sai a ce kakansu kenan to isma'ila kuma ba da suka ce kanin uba kenan anan ya zama me uba aba'ika ya zama uba to wannan dalili kenan da wasu suke cewa ana cewa kanin uba uba to nan ma kanin mahaifi ne aka ce masa uba wannan magana ɗaya kenan magana ta wasu suka ce a'a Allah tunda ya ce uba to mahaifin nasa ne na hakika in aka ce musu to ya maganar ma'aiki kuma da yake cewa ya fito da sifa ce i tana nan ita ma ta ina take nan ai abinda annabi ya ce a ƙarshen hadisin cewa ban fito daga ruwa wanda yake wanda ba daidai ba min sifahil jahiliya to ko shi wannan din da aure yake tare da matarsa shi azara din a sannan ma kuma a sannan yana cikin addinin baya kafin ya shiga wannan annabi ibrahim sai da ya kira sannan ya ki an sako to sanda zai yi kira ya kira shi kafin ya ki ansawa tuni annabin ya wuce cikin wani tsatsan na ɗansa wanda shi mumini ne da aka kaga wannan to wannan magana ta biyu kenan magana ta uku waɗanda suka kalli wannan suka kalli wancan suka ce to Allah ya ce dai li'abihi gashi ga babansa kamar yadda aka faɗa in an bar shi a baban nasa na hakika yayi amma ga waɗancan maganganun su ma suna da ƙarfi fa tunda yana iya yiwuwa ɗin ƙanin uba ne saboda gashi ana samun ƙanin uba ya zama uba to yaya to a ce Allahu alam mana a karanta shi yanda Allah ya faɗa kamar irin su kafiye ɗin nan da ya koma wato mushkilu kenan cewa mahaifinsa ne Allahu alamu a ba shi ne mahaifinsa ba Allahu alam amma dai ga abin da aka faɗa kowane ne ma me ya faru ya abati ya ce ya abati ya babana lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a annabi ibrahim ya fara kira zuwa ga Allah wanda ya fara kira shine baban nasa wannan yace ya abati ya kai babana dubi usulubin kiran masu kira su dinga koyon kira mana daga alqur'ani su daina daukar gaban gabaran kawai kiran su yanda suka gara ma haka za su yi shi in dai mutum yana so ya zama koyewa ta alqur'ani yake bi to ya kira irin na alkur'ani lokacin kira zuwa ga Allah din dubi nan fa shi annabi ibrahim ya san wa yake kira ba ma yana kallon yana kan addini ba domin abin da ya lissafa ba wanda yake kan addini zai yi shi ba yace ya abati amma yace ya babana bai ce baba ba kawai ya abati kira ne na shafaka da tausayawa da jin kai da lankwasawa ya abati sai yace lima ta abudu ma la yasma'u kiran sai ya zo da shi wani laɗifin kira ta hanyar istifahami da ce la ta abudu ma la yasma'u ba kakka sake ka bautawa wanda baya ji ba a lima ta abudu kaka kake bautawa ma la yasma'u wanda baya ji wala yubsiru baya gani wala yuguni anka shai'a kuma baya iya wadatar da kai da komai kuma sai ya sa wa'azin da tambayar da siga ta hankali wanda duk inda amsa take in dai shi zai ba da ansar iya wannan tambayar ba wata amsa sai musulunci tunda da hankali ka san shi wanda bai san Allah ba shi sai ake son a ilimin hankali sosai a cikin addini wanda shi kwata-kwata bai yarda da Allah ba in kana so ka ce akwai Allah ya zaka gaya masa aya zaka jawo to shi ya yarda ma ayan ma ko hadisi zaka jawo duk ba ruwansa da waɗannan to ta yaya zaka fuskantar da shi ya kamata malamai su samu irin waɗannan iliman waɗanda suke sai ce babana yaya kake bauta wanda la yasma'u idan ka je kai kirari kai kirari bai ji ka ba shi ku Allah an kai kirari sai ya jinjina maka yana jin ka wala yubsiru ba abin da yake iya gani in ka je kai sujada bai gani ba ta ƙi bai gani ba kai bautar bai san kayi ba dan da bai gani ba ka ƙi bai san ba kai ba kaga wannan ai hankali ne ya kake bautawa wannan wala yuguni an ka shay'a ya kake bautawa wanda ba abin da zai maka a sa ma ya sanin to ba abin da zai iya maka to da Allah ne amsa ai kaga amsa sai dai sa rai kuma kace dai duk da haka eh shi wannan shine abin bauta to na ne annabi ibrahim so yake ya waiwayo wurinsa yace to waye me ji me gani me yin komai din to da ya ji bayani kuwa to to to to bai wannan ba saka annabi ibrahim kiransa na farko kenan ga azara to
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني mm.
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستقيما Eh? Siratan sawiya.
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Ya abati, ya ce, ya babana, inni qad ja'ani min al-ilmi. Haƙiƙa ni abin wani abu daga ilimi ya zo min. Kaga bai ce kai jahili bane baka da ilimi. A'a, ni kai ma kana da irin ilimin ka amma ni ka ji irin ilimin da ya zo min. Wani abu daga ilimi ya zo min malam ya cika ba irin wanda ya zo maka ba. Shi bai zo maka ba ni irin wanda ya zo min. Shi ne ilimin kaɗai ta Allah. ya zo min malam ya tika abinda shi kai bai zo maka ba fattabi'ini ka bini mana ahdika siratan in shiryar da kai tafarki sawiyya mustaqima madaidaici wanda idan ka bi shi tan kana tafiya har ka je wajen wanda kake bauta wa din to
يا أبت لا تعبد الشيطان mm, إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya abati yace ya kuma cewa da ya babana la ta'budu shaytan kar ka bauta wa shaytan da ake bauta wa shaytan in wanda yake so in yi tambayi ya ake bauta wa shaitan sai ka ce to ya ake bauta wa Allah Ba- ba binsa kake ba Allah to shi ma shaitan din haka binsa kake shi ne bauta masa da'a ta Allah ba ita ce bautarsa ba to shi kuma wanda duk shaitan ya kira ka zuwa abin da Allah baya yi ka bi shi ka bauta masa Hmm. la ta'budu shaitan inna shaitana ita kaga shaitan kana lirrahmani asiyan lalle shi shaitan mai tsananin saba wa Allah ne idan ka bi shi kai ma abin da zai ka kenan duk wanda ya dauki hanyar shaitan to kai ka san inda shaitan za shi karshen shaitan inda za shi kai ka sani to to ta ina za ku rabu kuma bayan kuna tare kama inda za ka kenan Allah kiyashe mu to يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا ya abati su hudu yana kiransa bawan Allah duka kuma da ya abati ya abati ya abati saboda ka- ya- kamar yana nuna wannan magana ta ta ɗa da uba ce ba ɗa mai ƙauna wurin mahaifi ko mai ƙauna wurin ƙanin mahaifi shi yake magana ka saurare ni yace inni akhafu ina jin ni ina jin tsoron an yi masaka azabu min arrahmani ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka daga wa da ce min aljabbari ba sai ce min arrahmani daga ubangiji arrahmanu yana a sannan kuma yana magana da shi mahaifin ko kanin mahaifin yana kuma a zuci yana magana da Allah domin arrahmani da ya ce wa Allah yana sanya rahama ya shigar da shi kanin mahaifin kenan bai ce minal jabbari ba bare kuma ya haɗu da jabbaranci ubangiji ya ƙara tsaurare masa sai ya ce minar rahamani yana tawassali da sunan Allah ar-rahman ya shiri uban yana magana da uban a matsayin kira yana kuma kai ƙara wurin Allah shi yasa ya ƙi kawo wani suna na Allah sai na ar-rahmani dan ya ji kansu a wannan halin ya zama ya an karɓi kiransa yace fatakuna li shaytani waliya idan ka zama ka bi shaidan ka bauta masa to lalle azabar Allah za ta same ka in ko azabar Allah ta same ka kunta waliyan li shaitani ka zama me qariban wali daga waliyu ne na kusanci ne sai ka zama kusancin shaidan a ranar lahira wanda kuma ya zama makocin shaidan ai ya bani uku ya ya lalace ko kuma na daga taimako annasir alwaliyu annasir kuma sai ka zama mai taimako a shaidan a nan duniya to ko wanda ya zama ya taimaki shaidan to an shi ma a can shaidan ne zai hudu ba zai kira shi shi to ina kake ina ina ina wa ina wa Allah kiyashe mun ba ba ma tare da shi insha Allah to قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم mm.
لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا to duk wannan kiran da annabi ibrahim ya ta yi ya ta yi ya ta yi ya abati ya abati ya abati wannan ce amsar shi abati din Ƙala sai ya ce wa annabi ibrahim aragibun anta yanzu kai kyama kake an alihati kai an ibra ya ibrahim kana kyamar wannan gunkin nawa abun bautar tamu ubangiji mu shi kake kyama ya ibrahim la illam tantahi idan baka tike in baka bar idan baka ajiye wannan magana da kake yi ba la arjuman wallahi sai da ya rantse sai na jejjefe ka ko jifa ta magana za ka ji abin da baka saba ji ba ko baka taba ji ba ko ko jifa ma na kashewa la arjuman nan zan jefe ka wannan shine amsarsa bai tsaya nan bai ce fahjurni maliya tafi ka bani wuri inesa da ni shine fahjurni maliya tafi tafi kan ƙara ganin ka wannan shine amsarsa me amsa shi annabi ibrahim kuma bayan wannan magana da baba yayi قال سلام عليك Allahu akbar سأستغفر لك ربي Mm.
إنه كان بي حفيا kala sai ya ce salamun alaik na barka lafiya baba na gama abin da zan gama kuma Allah shi zai yi abin da zai yi kuma ba zan tsaya mi ta jayayya da kai ba balle har aka yi gaji fa salamun alaik na tafi na barka na barka lafiya sa'astaghfiru laka rabbi kuma ban kyale ka ba koda jikina baya tare da kai zan tafi in ta nema maka gafara ubangiji na innahu dan na san lalle shi ubangiji kana bi hafiyan ai ubangiji mai yawan baiwa gare ni ne yana ji na ne kuma amsa abin da na roƙe shi ne ina a tsammanin zai amsa mu akan ka kace sannan bai ga Allah bai sanar da shi cewa shi dai wannan da yake kira ba zai zama na Allah ba sai ya tafi a haka shi yasa aka ce ma kana sigifaru ibrahim li abihi illa amma idatu wa adaha iya فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم استغفار النبي إبراهيم da yayi an ce yayi din ya nema masa gafara to sai Allah yake cewa istighfarin da yayi lokacin da yayi lokacin alƙawarin da yayi ne sa astaghfiru laka rabbi shi ya cika yace amma yayin da ya bayyana ta hanyar wahayi cewa lalle makiyinsa aduwwun lillahi ne tabarra aminu sai ya bashi bashi wannan shine abin da ya faru to وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا rabbi ko ألا أكون بدعاء ربي شقيا wa atazilukum sai ya ce shikenan zan bakku ba ma kai ba dukkanin gaba daya waɗanda kuke wannan bauta zan tafi in bakku shine lokacin da ya ce inni zahibun ila rabbi sai hadiyin na tafi wajen Allah na kyale ku yace wa ma tad'una zan bakku da duk abin da ai ta'buduna abin da kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba wa ad'u rabbi in tafi in je in ci gaba da bautawa ubangiji na asa ai tabbas wannan asa din a matsayin tabbas take asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya tabbas ba dan kasance tababbe daga barin bautawa ubangiji na ba kamar yadda ku kuka zama tababbu a bautawa ubangijin da ba Allah ba to
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وإسحاق ويعقوب مم.
وكلا جعلنا نبيا falan ma atazalahum yayin da ya rabu da su din ya tafiyarsa wa ma ya'buduna min dunillahi ya rabu da duk abin da suke bauta ko ganin su ma ko ganin sa baya yi wanda suke bauta ba Allah ba ya tafi zuwa ardul muqaddasa tunda kamar inda yake cewa najaynahu wa nuda min al-ardil lati ila al-ardil lati barakana fi halil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila haka lokacin da annabi ibrahim ya bar waɗannan mutane gaba ɗaya shine lokacin da shi kuma allah ya masa baiwa da ya haifi ishaqa sannan bai haihu ba ya haifi ishaqa ishaqa ma ya haifi ɗa yaquba yace duk ƙarin daɗi daga wurin mu Mm. wa habna lahu sai muka bashi ibnaini ya'ya guda biyu muka bashi ishaqa wa yaquba dan su ɗaya bakewa gare shi wa kullum da annabi ishaqa da annabi yaquba ja'alna ba wai ya'ya kawai ba ba da ya'yan wani abu ne amma ba ya'ya kawai muka bashi ba kowanne da muka bashi shi ko muka sa shi annabi ne ai wannan baiwa ta isa Mm.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا wa wahabna lahum min rahmatina kuma muka basu wa- da Ib- annabi ibrahim din da annabi ishaqan da annabi yaquba muka basu min rahmatina daga rahamanmu bayan annabta shine aka ce an basu kuɗi an basu zuri'a an basu kwance hankali an basu duk abin da dai rayuwa take nema an basu wato an hada musu ga annabta rahamar lahira ga kuma rahamar duniya min rahmatina inda an ce a bayan mun ji an ce kullun da Allah nabi'a to kai ka san min rahmatina ko ba annabta bace kuma annabta in dai daraja ce ta lahira ba a kai ta ba to an ba su annabta ko min ba su rahmatina zuri'a kenan da dukiya yusa ali dan abi talib yake cewa al- almalu wal banuna harsu dunya والباقيات الصالحات صالحات حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لعبده da 'ya'ya da dukiya waɗannan su shuka ce iri ne da kayan marmari na duniya Allah yana iya ba wani wannan amma baƙiyatu salih ayyuka da'a na gari wanda Allah yake so shi kuma sai ya ba wasu bai bashi wannan ba sai ya zama wani yana da ɗimbin bi na Allah amma bai da kuɗi bai da zuri'a wani kuma yana da kuɗi da zuri'a amma ba bin Allah sai ayyuka ya ce kuma Allah yakan iya haɗa wani duka biyu sai a addu'a shi Allah haɗa mana ku ko ko ku mu tafi can bangare ɗayan da mu ƙyale wannan ɗin to nan ma dai kaga an ba su annabta kuma wa habna lahum min rahmatina kamar wannan magana biyu kenan shi yasa ma nan mai tafsiri da yace rahmatina sai ce almalu wal walad sune rahmatina waɗannan ta biyu wa ja'alna lahum lisana sidqin kuma muka sanya musu harshe na gaskiya yake tabbata a kansu bil akhirin a cikin mutanen ƙarshe a wacce aya wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin haka yace ka sanya ambato na gari ya tabbata a wurin mutanen ƙarshe a kaina to haka waɗannan din ma suke duk wani wanda yake na wani addini ma ba ma na- ba na musulunci ba yana kokari ya jingina kansa zuwa waɗannan da aka faɗa yace shi ai su ai jikokin annabi ibrahim ne yahuda haka suke faɗa nasara ma haka suke faɗa to kaga harshe mai kyau kenan Mm. to واذكر في الكتاب موسى mm, إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا wazakur da ya annabin rahama ka sake ambatan annabi Musa a cikin wannan littafin innahu annabi Musa ya tabbata ya kasance kana mukhlisan ko mukhlasan da an karanta kira'a ce ya kasance mukhlasan wanda Allah ya tsantsance shi ya tsarkake shi daga wurin sa tsarkaka daga Allah annabi Musa ko ko mukhlisan ya zama mai tsaba ikhlasi shi a karan kansa to duka sune din ai shi ne din dai wa kana rasulan nabi'a kuma ya zama manzo ne shi kuma annabi ne dan akan zama manzo akan zama annabi ba manzo ba sai dai duk manzo annabi ne ba duk annabi ne manzo ba to
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا wana dainahu mun kira shi shi annabi Musa muka ce ya Musa inni ana Allah sune kira ta daga bangaren janibin ɗorin aimani bangaren eh, wato eh, eh, dutse na daman shi annabi musa aka ce abu na dama da dama da hagu su ba su da kwatance sai dai daman me ko daman wa yanzu wannan gidan aka ce a dama yake to daman me idan na taho ta nan gashi a dama to idan na taho ta nan ko ba idan nan nake yi ba a hagu ba to ai shi gidan shi a tsaye yake shi daman ya danganta da shi abin da aka damanta da shi to shi ma an ce shi ma dutsen da aka gana da annabi Musa janibi duril aimani na dama bangaren daman dutsen to wani to wace daman daman shi annabi Musa ai ya taho daga Madiyana ne to shi dutsen yana daman sa in a tahowa daga Madiyana kenan wa qarrabnahu muka kusantar da annabi Musa najiyan yana ab- wato yana abokin ganin mu muna ganawa da shi a wannan wurin Allah ya gana da annabi Musa a ƙasa a nan a nan yi inda yake faɗa ya gana da annabi Muhammadu a sama sallallahu alaihi wasallam ya gana da shi a can ya gana da annabi Yunus a ruwa imana to da ƙasa da sama da ruwa saura ina shikenan sassan da ake da shi me ya ganin ai da ya shiga zannunu in zahaba mugadiban fa zanna allan na qadira alaihi fa nadatu zulmati alla ilaha illa anta gani yake asanan ba ubangiji sai kai ai munajati ne gani ne anan subhanak baka ji ya ce fastajabna lahu ba wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin wa qarrabnahu naji anan dai kaga annabi Musa Allah ya bashi abu shida cikin wannan ayoyin guda biyu farko yace innahu kana mukhlisan ne ikhlasi ne shi ko wanda aka yi tsarkake ne shi kaji ɗaya kenan wa kana rasulan wa kana nabiyya ya zama annabi ne shi bayan annabta ko manzo ne guda nawa kenan uku wa nadainahu min janibi turil aymani ga kira daga Allah ko ba ai gane ba kiran ma wani abu ne ai ya ji kiran Allah wa qarrabnahu najiyan kuma mun mun kusantar da shi yana mai gani da mu bayan kira ko mun gana da shi an yi gani an mai tsawon makuwa har ya ta bayani ba to wannan shi ne to biyar kenan a a biyar kenan to ga ga na shida nan malam zai ga
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ko habna lahu ko mun mun masa kyautar daga rahaman mu ne kyautar ne akahu badali ne wannan mun masa kyautar akahu haruna dan uwansa haruna a matsayin annabi to shi ma wannan dan ana cewa babu wani ceto da aka taba yi a duniya wanda ya fi irin ceton annabi musa ga haruna a duniya ba lahira ba. to me ceto cewa a bawa wani annabta Allah ya ce an bashi to wa habna lahu min rahmatina akahu haruna Allah yana kirga bai wadda Allah ya yi wa annabi Musa da wannan a ciki cewa ya nemi waje alli waziran min ahli haruna akhi ka sanya shi shi ma annabi ne Allah ya ce ka je ka duki daga su ulaka ya Musa mun bashi annabta to wannan shi da abu na shida wanda aka faɗa a nan to
واذكر في الكتاب إسماعيل mm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل ادي wannan qur'anin naka ya annabin Allah ambatawa al'ummaka ambatan isma'ilu annabi isma'ilu annabi ne na Allah shi ma dan annabi ibrahim ne Allah ya masa ya wasa shi da girman da ya bashi shi ma yace innahu kana sadiqul wa'd hakika annabi isma'il ya kasance mai cika alkawari ne shi kuma aka daga shi da cika alkawari shi ma cika alkawari ya cika alkawari mana mahaifinsa ya ce zan yanka ka ya ce ka aikata abin da za ka sannan ba a tafi wurin yankan ba yanzu wani ɗa ba yanka ba a kai ga yanka ba sai ka dare shi ka rasa ba ko ya ce ya yadda ya ji nauyin ka in an jima can an mata ce na yake ba gan shi ba to shi ko ya cika alkawari lokacin yankan ya yi ya ce mu tafi ya ce to aka tafi ya ce kwanta ya ce to ya kwanta ya ce bari in daure idanka dan kaka ga yace kaka daure ya ɗauko wuka zai yi yana murmushi ba firgita ba komai sadiq alwa'adi ya cika alkawari amma fa shugabanmu annabi muhammad shine asdaq mafi cika alkawari da duk wani wanda ya cika alkawari sallallahu alaihi wasallam cika alkawari a menene Allah yake yaban cika alkawari akan me Allah yake wasa bawa in ya cika alkawari alkawari kala biyu ne alkawari na farko wanda zaka cika shi Allah ka cika masa alkawarin da kai da shi ko ya ɗora maka ya ga ka zo da shi dai ka cika alkawari to cikawa Allah alkawari shine i- abu na farko to ka ɗauko wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗora wa annabi Muhammadu cewa ya ayu ya ayu ya ayu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da na turo ka da shi amma yace in lam tafa'al fa ma ballagta risalata ya akai to wannan alƙawari ne Allah ya ɗora annabi Muhammad da annabi Muhammadu ya tsaya da cika wannan alƙawarin sai da Allah ya ji tausayinsa ya ce ɗaha ma an zalna alaikal ƙur'ana ne ta shiƙa saboda mun ɗora maka aike kake wannan kai wannan ba mu ɗora maka ba mu ce ka ci gaba da wannan don ka wahala ba kakka wahala ya isa haka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asba kashe kanka zaka ya rasulullahi ya shiga ya shiga ya tafi ya tafi a cikin abin da Allah ya ce ya tsaya kai to annabi ya cika alkawarin da Allah yake nema a wurinsa siddiqan sannan kuma a wurin cika alkawari akan bayi dama wannan ba a magana ka aje maganar mumini ma cewa wannan alkawari ma wani iri ne ba a cika masa ba kafiri ma ba a saba masa da ma baya tare da Allah cika alkawari kuma kala biyu ne akwai wafa'ul ahadi akwai alwafa'u kawai kowanne annabi yana martaba aliya akai yanzu lokacin da ah, abu jandar bayan an yi sulhu hudaybiya cewa duk wanda ya shigo musulmi annabi za ka dawo mana da shi wurin ku in ya dawo daga maka in ya musulunta ya zo sai ka ce ya koma wurinmu ba zai zauna a wurinka ba kai kuma wanda ya kafirta in da zai za a kafirta a wurinka in ya je wajen mu ba zai dawo ba akan haka aka sai ne aka sa hannu annabi ya alƙawari Abu Jandal ya musulunta ya rako ya fito ya shigo gaban annabi yace gashi na musulunta ya rasu ka bani yace a'a kai zaman ka da imanin ka amma tashi ka koma saboda ya alƙawari abin da ya yi annabi kiki ka sai wannan ummu kulsum ummu kulsum yar ubat dan abi mu'ay wannan wanda ya jefa mahaifar abin nan din nan a cikin akan annabi yana sallah wanda ya tsanani kin annabi to ma- m- yarsa ummu kulsum musulma ce amma bai sani ba matashiya kyakkyawar yarinya amma ta musulunta bai sani ba annabi ya hijira tana cikin bakin cikin baya za ta yi saboda kawai kashe ta za a yi yana fada ana nan ana nan sai aka je yakin badar sai aka kashe baban nata ana kashe baban nata tana kokarin shiryi ta tafi ta tafi sannan sai aka zo aka sulhu hudaybiya cewa duk kafirin da ya musulunta in ya dawo ma sai an mai da shi tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka yi ta taso mata 'ya'yan manya suna son ta kafirai sai ta ce a ban gama bakin cikin babana ba nan ko fakewa ta yi da wannan wata rana ta samu hanya ta yi niƙabi ta hau doki ta shiga maza sai ta ɗau hanya sai madina Allah ya kai ta kuma ta raba dukkan haɗari kowane iri ta- ta ratsa shi ta ba komai ta tafi wajen annabi ta je ta faɗi gaban annabi a ta ta zo tana musulma ya ce yaya ta ce gashi na yi imani da Allah ne ta faɗi duk tarihinta da irin haɗarin ta keto sahabbai gaba ɗaya suka ce ai sai a batta annabi ya kalli sama ya kalli ƙasa ba zai keta alkawari ba sadiqul wa'adi yi haka yi haka can sai Allah sai ya sako da aya idza ja'akumul mu'minatu مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار shi dai bai warware ba sai shi wanda yake alkawarin dan shi shine yace ni na warware kar ku mai da ita wajen kafin sannan annabi ya batta sallallahu alaihi wasallam abul buhutari yana cikin waɗanda suke manyan kafirai da a lokacin da aka matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta takarda a lokacin cewa a matsan shekara uku ba za a saiwa da su annabi komai ba ba za a ba su abinci ba ba za a yi da su ba suka shiga cikin yunwa saboda an rubuta takarda an rataya a ka'aba kan wanda ya yi wannan a ƙarshe abul butar yana cikin wanda suka ce ba mu yadda ba a warware alƙawarin nan Ka- yana kafirin ko ba musulmin musulunta ya ba aka zo aka warware takardar da aka zo yaƙi na badar sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abul butar yana cikin nan da waɗanda aka tilasta kada ku kashe shi in kun gan shi wa fa'al li ahadihi to abin tambaya shine irin wannan cika alkawarin na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da shi da kuma wafa'i irin da shi abin da ake cewa wafa kai wafa'ul ahadi shine cika alkawari in an yi to wafa kuma fa shine tuna baya kyakkyawar tuna baya to annabi ya fi kowa wannan abul buta dai abin da ya faru ya tuna baya abubakar radiyallahu anhu da annabi yake cewa duk wanda ya yi mana wani abu na baiwa na taimako mun saka masa ice sai dai abubakar shi sai dai allah ya saka masa ice ma na fa'a ne malu ahadin kaɗu ma na fa'a ne malu abubakar babu wani dukiyar wani mutum da ta taɓa amfana na a duniya gaba ɗaya irin amfani da dukiyar abubakar taimako tuna baya a wannan lokacin an wadata addini ya wadata dukiya amma yana tuna lokacin da abubakar ya yi abin da ya yi annabi baya manta da baya da kyau shine wa ba wannan khadija radiyallahu ta'ala anha ta kasance wata rana aisha allah ya kara mata yarda tana tare da annabi a daidai wani lokaci mai kyau da ta kalli annabi ta ga yana cikin nishaɗi kuma ta kalli irin aikin da take a cikin addinin musulunci da irin farantawa annabi da take yi sai ta ce amma dai yanzu ya annabin Allah ni dai yanzu ai ina gaba da Khadija ko sai tashi ne yace la wallahi yace a'a wallahi Khadija amanat bi hina kafara bi qaumi ta yi imani da ni lokacin da jama'a ta suka kini suka kafirce mu awatni hina rafadani qaumi ta taro ni gare ta ta taimake ni lokacin da duk jama'a ta suke cewa ba ruwansu da ni ci kuma Allah ya bani zuri'a da ita tuna baya annabi sallallahu alaihi wasallam baya manta baya ya kasance idan an kawo wani abu sai ya dauka ya ce wannan akai gidan wance da wance dan sanda Khadija tana nan kawarta ce saboda haka mutumin kirki shi ke tuna baya to annabi sallallahu alaihi wasallama akan cika alkawari sai dai a bar shi akwai wani hadisi amma da ifi ne da aka samu kamar yadda Abu Dawud ya da shi cewa sun yi ciniki da wani mutum sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wani abu sai ya ce to bari in je in kawo ma sauran ya tafi sai ya manta sai bayan kwana uku sannan ya tuna ya taho ya samu annabi yana nan inda yake yace kawo ya fatan kawo halar da ni ina nan tun da kwana ukun da ka bani amma hadisin da ifi ne to ala ayi halin dai annabi sallallahu alaihi wasallama mai cika alƙawari ne inda yake nan yake to wani abin tambaya yaya annabi yake a wannan bi masaba wannan masaba amma gashi shin an ji ambatan annabi a wasa shi a cikin a cika alƙawari kamar yadda aka ambaci annabi Isma'ila nan a cikin alƙur'ani akwai akwai akwai akwai inda Allah ya wasa annabi da cika alkawari fiye da nan fiye da wannan ina ne a nan kuma a cikin wannan ayar Allah ya ce wa kurfil kitabi Idris innahu kana Isma'ila innahu kana siddiqan nabi'an ba ya wasa shi da siddiƙanci da annabci ba kuma a nan yanzu mun ji ya ce wa zikr fi kitabi ibrahim innahu kana sadiqal wa'adi eh Is- annabi musa mukhlisan annabi ibrahim siddiqan siddiqan nabi'a isma'ila sadiqal wa'adi annabi musa mukhlisan wa kana rasulan nabi'a haka yake ba Allah biya wasu waɗannan annabawan da waɗannan talodin ba to da ya ce wa annabi innaka la ala khuluqin azimin me take nufi ya rasulallahi kai siddiqan ne kai mukhlisan ne kai sadiqal wa'adi ne kana kan ɗabi'o'i ɗabi'o'in waɗanne ne to siddiƙanci ikhlasi duk waɗannan ɗabi'o'in na annaba kana kansu ne khuluq ba waɗannan ba to kuma naka kai ba ma irin wannan bane naka azimu saboda haka Allah ya wasa annabi da duk ɗabi'o'in da ya wasa annabawa to ya ce duk akan su kake kai ya rasulullahi ba sai an ware ma ɗaya ba haka ya faɗa a alƙur'ani kenan khuluqun azimun nasa ne wannan menene ba khuluqun azimun ba to shi kenan ya shige ciki to alhamdulillah